أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين آه الله ينا غيا كافرا مكة da dukkan ma na duniya gaba daya shi manzon Allah ba mawaki bane ko ba mai sihiri bane ko ba boka bane ko ba mai hauka bane a'a babban manzo ne wanda Allah ya aiko shi tare da zikiri da alkur'ani ma'anan zikiri din nan shine abin da ake fara faɗi kamun a shiga musulunci a karbi alkur'ani in huwa illa zikirun wa qur'anun mubin an aiko shi da wannan zikiri la ilaha illallah irin wanda ake aikan kowane annabi da shi tare da qur'ani ko wanda ya zama mu'jizarsa shi kadai don me litunzira man kana hayyan wato an an fuskantar da khidaba zuwa gare shi kenan kamar masomin sura itun zira kaman ma anzir aba um bam gafiluna ko kuma an koma an gina akan karatu nan gaiba liyunzira man kana hayyan kamar yadda wata kira'a take faɗa domin ka gargadi man kana hayyan ka zo da da zikiri da alqur'ani ne ya rasulullah itun zira don kai gargadi wa man kana hayyan wanda yake da rai rayayye wa yahiqqal qawlu ala al-kafirina wanda suka wanda suka kafirta kuma wato kalimatul azabi ta tabbata a kansu saboda kafircewan su itun jira man kana hayyan irin su man kana hayyan irin wannan kaman inna fi zalika lazikri liman kana qalbun irin wannan duka suna lura ne da ainihin mutumin da yake cikin mutum din muna tare dai kowane mutum ka gani mutum biyu ne a haɗe da mutum da buhun mutum shi wannan jiki wanda ake kiransa gawa in mutum ya mutu to buhun mutum ne mutumin da mutumin da ya fita ya bar jikin shine ake kiransa mutum din wanda ya fita ya bar jikin aka canja jikin suna aka ce gawa amma in gawa ce ma dai kai ba abin da ka sani nasa fiye da wannan ba abin da ka sani fiye da wannan kan nan nasa shine idon nan nasa shine fiskarsa ita ce kafafuwan su ne hannayen su ne tsawonsa shine gajartarsa shine amma yanzu tunda wancan mutumin da ake nufi din ya fita sai wannan ya zama sunansa gawa to ainihin shi mutumin da yake ciki ubangiji yake ga manzon Allah sallallahu alaihi duk yadda aka yi idan mutumin da yake cikin wannan mutum ba mai rai bane to shikenan ko kai wa'azi ba zai ji ba tunda yake mai gawa ba ta jin wa'azi sai dai in yana da rai shi wannan rayuwa rai din nan akwai rai na rayuwa irin na dabbobi akwai rai na rayuwa irin na mutum mai karama to rai irin na dabbobi yana jikin mutum kowanne ko musulmi ne ko kafiri ne shine yake nemowa yake sa jiki ji kwaɗayin abinci kwaɗayin abin sha kwaɗayin duk abubuwan da jikuna suke suke nema shi wannan rai na rayuwa din wato arruhul hayawaniya amma shi ainihin wanda ake nufin shi kuma yana cikin wannan rai din ne a cikin sa yake a ce amrullahi fala tatajilu subhanahu wataala ma yunzilu malaikata birruhi min amrihi wato ruhin wahayi daban shine yake sauka cikin ruhul hayawani sai mutum ya zama mumini yadda wannan jiki yake da ido da kunne da baki da hanci da hannaye da ƙafafuwa to haka wancan ɗin ma yadda wannan yake rashin lafiya haka wancan ma yake rashin lafiya yadda wannan in abubuwan jin daɗin sun yawa yake jin daɗi wancan ɗin ma haka ne mun riga ne mun karanta a baya shi wancan jiki maimakon numfashinsa to shi tauhidi shine numfashinsa maimakon ruwan shan wannan jiki shi ko wancan jiki sallah shi ne ruwan shansa maimakon nonon da wannan jiki zai sha nan da nan yi wasa ta mutu wannan nono ya ratsa dukkan jiki to shi ko wancan na ciki zakka ita ce wannan nonon nasa shi wannan jiki abincin da yake ci ya ƙoshi ya kama fiye da awa shida bai damu ba to shi kun wancan azumi shine abincinsa wanda yake na gina jiki shi wannan jiki in ya ya ci nama ya ji daɗi shi kun wancan jiki hajji yake yi ya ji daɗi to haka idan wancan jikin ya yi rashin lafiya in idonsa ya makance kunnensa ya kurunce to sai ka ji Allah yana kiran mutum summun bukumun wancan mutum gashi da idonsa gura-gura yana ganin hanya yana ganin dare yana ganin rana yana ganin maso yana ganin maki amma sai Allah ya ce masa makaho wai wancan jikin ya makance idan kuma ya kurunce sai a ce masa summun bukun wato ya zama kurma bebe in bai faɗin la ilaha illallah da yawa saboda haka idan wancan jikin yana da rai ne Allah yake gaya wa annabi litunzira man kana hayyan wanda yake wancan jikin yana jikin nan na ruh hayawaniya wanda ruhin ruhin wahayi yake cikinsa sa ma kun kamar yadda Allah yake cewa a wurin rasulan fa yuhi bi izni ma sha inna alim wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina wannan wahayi wani ruhi ne daban wanda yake shiga cikin ruhin dan adam in ruhin wahayi ya shiga cikin ruhin dan adam to sai zama musulmi amma in ruhi ne irin na dabba kawai ne a jikinsa ba ruhin wahayi to ba zai zama musulmi ba saboda irin su ne suke ce rabbana atina fid dunya Allah na ce musu ma da bi akhirati min khalaq shi irin su ne Allah yake kiransu man kare da rasar duniya نذله في هرسي ومن كان هرس الآخرة آه من كان يريد هرس الدنيا نوته منها wato duniya kadai ya sani bai san lahira ba idan wancan ruhin babu shi to Allah yana cewa li tunzira da yake rayayye da rayuwa irin ta wahayi ba rayuwa irin na dabba kadai ba wa yahiqal qawlu al kayfi wanda ko bai da wancan ruhi na, na, na wahayi ruhi ne kawai irin na dabbobi a jikinsa ba ruwansa da tauhidi ba ruwansa da sallah ba ruwansa da zakka ko ciyarwa ba ruwansa da azumin ramadana ba ruwansa da hajji ko zuwa juma'a to shi wancan an toshe tsakaninsa da wannan to ya zama kafiri kenan to kalmar azaba ta tabbata gare shi shi wannan mai wannan irin hali wanda jikinsa na ciki ya riga ya mutu din nan أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون lokacin da ake kidaya musu ni'imomi ko ake kidaya mana gaba ɗaya da mu da su duk gaba ke da ya ishe mu aya wa ayatul lahul ardul maytatu أحييناها فأخذنا منها حبا فمنها يأكلون وآية لهم الليل يسلكون النهار فإذا هم يظلمون والشمس تجري لمستقر لها هل رأى وآية لهم أنها من ذرية في الفلك المشهور في ينزل أفدا موسى وني أبن دا كان أفدا با أولم يروا شي كافري بس غني بني أنا خلقنا لهم مونة مك هل التامس نون إن البان جمعي بني نجرماني إن الله ce mu ne wato girmansa ne yake magana ba wai jam'i ne ba mu muka halitta musu mimma amilata yadina an aman muka halitta musu dabbobin nan guda hudu raƙuma da shanu da tumaki da awaki su ne ake kiransu an aman bahimatul an'ami kenan wato samani ta azwaji min ad-dani sinaini min al-mazi sinaini wato maza da mata su takwas ne ba su gani bane annamu ne kharagna lahum muka halitta musu mimma amilat aidina abinda muka muka halitta da kanmu wato ubangiji ya ce da kansa in ya ce bi aidina Allah yana dangana wa kansa yadu innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim yana dangana wa kansa hannaye guda biyu wato hannu daya hannu biyu bal yadahu mabsudatani yunfiqu kayfa yasha'u yana danganta wa kansa hannaye kaman anan yuma amilat aydina hannayenmu wasama banina bi aidin mun gina saman nan da hannayenmu to masu tawili saboda kaucewa laysa kamithlihi shay'un tafiya tare da laysa kamithlihi mai shay'un kar a kamanta Allah da wani mutum ko wani abu to in an faɗi maganan su maganan hannu sai a fassara shi da iko iko kudura wato don laraba sukan yi amfani da iko su yi masa sunan hannu hausawa ma haka kowa ma haka zai ce yau a gidan nan nawa dai ba mu da abincin da za mu ce sai dai in ka samun hannu to hannunka za ka sa masa a gidansa ne su ci wato ikonka kenan zaka nuna wato neman auren nan nawa ba zai yi ba in baka sa hannu ba hannunka mai yatsa biyar din nan zaka sa a a ikonka zaka nuna takarar da zan tsaya din nan fa in irin ku ba ku sa min hannu ba ba zai yi ba hannu mai yatsa biyar ake sawa iko zaka nuna to wannan abu da na sa a gaba in ba ka tsaya ka sa hannu ba zai yi ba to bai hannunka mai mai mai yatsa biyar bane a'a hannunka na karfinka saboda haka in Allah ya faɗi hannu ko hannaye ahlus sunna wanda ba sa so su kamanta Allah da wani sai ce ikon Allah in an faɗi wajhu fiska sai su ce zatin Allah domin wa yabqi wajhu rabbika zul jalali wal ikram a kullu shay'in halikun illa wajhahu idan an ce a wajhu fiska ne kawai to abun ba zai dace da da zatin Allah da karantawa alqur'ani ba a wani wuri Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajhahu komi zai halaka ba abun da zai saura sai sai zatin Allah wato tafsirin ahlus sunna kenan amma in ka ce sai fiskar Allah to sai a tambaye ka to ina hannayen suke wato ba sauran komai sai fiska to ina hannaye suke tunda kace yana da hannaye yana da kafafu kuma kace komai ya halaka saura fiska kawai haka zai zauna kamar agogon tebur ba hannu ba kafa kenan kai a ganinka to ya kamata kai wa Allah tawili akan abin da ya dace da shi don kada ka kamanta shi da mutane ka zo mushabbihatu wato tashbihi dole ne sai an yi tawili don kada a kamanta Allah da wani abu ana dangana wa Allah dukkan kowace irin kamala abin da ya sifanta kansa da shi mu sifanta shi mu ce Allah yana da hannaye don ya faɗa duk abin da ya faɗa gaskiya ne amma shi ya san yadda abin yake mu ba za mu sa hankalinmu cikin wannan ba Allah yana da ƙafafu don ya faɗi haka saboda haka a cikin la wuta la ta zalu ta ƙulu hal min mazidin hal min mazidin hatta ya zal jabbaru qadaba hu ta ƙulu kat kat kat kat idan Allah ya zuba kafirai cikin wuta ya ce halim talati kin cika sai ta ce in a ƙaro akwai ƙari a ƙaro akwai ƙari a ƙaro to ta dinga wani akwai ƙari a ƙaro din nan ta yi wa Allah rashin kunya kenan sai Allah ya taka ta da karfin da sai ta ce ya isa ya isa ya isa ya isa hatta da aljabbaru kadama hu fataqulu kat kat kat kat to duk abin da ya shafi Allah tunda Allah ya riga ya gaya mana ba wani abin da ke kama da shi kuma ya riga ya gaya mana wala yuhiduna bihi ilman abin da ya shafi Allah da dan adam bai da iko ya san shi kana da iko ka san sifofinsa da sunayensa da halittunsa waɗansu daga ciki amma shi zatinsa ya baro kansa sani duk abin da ya shafe shi baka da iko ka sani abin da duk ya faɗa ka ce ka yarda ya ce yana ko ina ka ce kai oho ma ku aina ma kuntum ka ce na yarda duk abin da Allah faɗa gaskiya ne in hankali ba zai iya ganowa ba ya ce yana zaune akan al'arshi a sama ka ce gaskiya na yarda ya ce yana saukowa na neman masu tuba ya musu gafara da asuba ce na yarda komi ya faɗa dai ka ce ka yarda ka imani amma kai ba za ka sa hankalinka ciki ka nemi kamantar da shi mutane ba domin in ka yarda cewa yana zaune a sama akan al'arshi to kuma yana saukowa da asuba neman waɗanda za su tuba da wanda za su yi roƙo a basu to ya ce huwal qahiru fawqa ibadihi shine mai iko buwayi wanda yake burbushin dukkan halittarsa idan ya sako sama ta duniya fa akwai sauran sama shida a kansa kuma zai dace da girmansa ba akwai al'arshin can sama a kansa bai dace da girmansa ba saboda haka duk abin da ya faɗa kai ka ce ka yarda saboda haka ne a duk abin da Allah ya faɗa ka ce ka yarda in ya shafe kai imani ya ce yana ko ina ka ce Allah na yarda kana ko ina ni ya ce ma yakunu min najis salasatin illa wa rabi'un wala khamsatin illa wa sadisun wala adna min zalika wala akthar illa hum aina ma kanu duk inda mutane suka shiga suna ganawa idan ba su in su uku ne Allah shine na hudu in su hudu ne Allah shine na biyar in su biyar ne Allah ne na shida ko sun fiya ko sun kasa ka duk inda suke suna tare da Allah ka ce na yarda wa nanu agrabu ilayhi min hawlil warid kowanne dan adam na fi kusa da zatin sa akan igiyar rayuwarsa ta cikin wuyansa yace na yarda idan ya ce kai sujada ka zo kusa da ni to kar ka tuna cewa ai yana kan al'arshi ya zai ce yin sujada in zo kusa da shi kace ka yarda wasjud waqtaribi kace na yarda shi da Allah ka sallama masa ne masu neman faɗin abubuwa in ka taɓo nan don ka gyara to nan za ka rushe shi kenan saboda haka sai ka yi imani kawai ka bar wa Allah domin in ka ce ka yarda da ɗaya baka yarda da ɗaya ba to ka zama afatu min biyad da kitabi ta kun biyad ka yi imani wai waɗansu na cewa to in ka ce Allah yana ko ina har ina cikin shadda kenan ta a'udhu billahi Allah ne cikin shadda yana ko ina din muna wai me ya shadda ne a wurin Allah a wurin agwagi yana me ya shadda eh to ka sani mala'iku mala'iku ko suna ganin shinkafa da kake ci kaman kashi suke gani su ma shadda za ta ɓata wani abu na jalalar Allah da ake cewa makka ƙasa mai tsarki ba haka muke faɗa ba kuma haka ɗin ne ba shadda a wurin ne shaddan ya ɓata tsarkin makka ba mayanka ne a wurin mayankan ta ɓata shi ne kawai don an ce Allah ina ko ina amma banda shadda banda mayanka Allah ne za ka masa iyaka wa bi kulli shay'in muhit Allah ya kewaye komi komi kankantar abu abun yana hannun Allah sanurihim ayatana fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miratin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit anan yace za mu nuna bayan mu kai dubi sama dubi ƙasa dubi kudu dubi arewa dubi gabar dubi yamma kai har- ka duba har jikinka me ka gani tanwim ayatan fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al-haq inna da kikkiawan ga zaka dai komi ba komi bane Allah shine kadai komi zalika wanda lahu al-haq sannan da yace sarrihim ayatan fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yaktubi rabbika annahu ala kulli shay'in yanzu mamaki ba zai ishe ka ba Allah yana tare da komi komi yana bayyana akan komi yace shi bai ta uya ba wa ma kunna ghaibin idon ka ne bai sai ganshi ba amma shi bai ta uya ba wa ma kunna ghaibin ni yace shi bai taɓa buya ba shine az-zahiru amma da yake idon ka bai isa ya ganshi ba sai ya zama albadinu la tudrikul absar huwa yudrikul absara yace tazwim ayatan fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq aw lam yakfi rabbika anna ala kulli shay'in shahid ara innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim duk wanda bai yarda da wannan ba yana shakkar gamuwa da Allah ne a lahira ma balle duniya kenan ala haka abin yake innahu shi Allah muhidun bi kulli shay'in ya kewaye komi ko ba za ka yi masa gyara ba haka ya faɗa kuma haka abin yake amma hankalinka ba zai ishe ba zai isa ya shiga ya gano ba mimma amilat aidina an aman fa laha malikun su bai ishe su aya bane dabbobi guda hudu raƙuman nan da suke cewa nasu ne shanu da suke cewa nasu ne tumaki da awaki da suke cewa nasu ne me suka yi a jiki naji dawa dai sun sari dawa sun sari daji sun sun yi shuka sun yi noma sun yi gyara to shanu da awaki da tumaki da me suka yi in sun ce shinkafa ta su ce akwai abu dan abin da suka yi ba su girmamar ba ba su tsira ba ba su girmamar ba su yi kwaya ba amma sun yi aiki sun sari daji sun yi kaftu sun yi shuka sun yi gyara sun yi noma haka ne ko da ke ba su yi komai ban da wannan to wajen shanu ko me suka yi ko dan wannan din sun yi shanu yace da raƙuma da shanu da awaki da tumaki wanda, wanda muka mallaka musu ce nasu ne in an tawace kayana ne nawa ne to me kai a jiki ni na halicci abin da hannuna wato da ikona mimma abin aidina an aman fahum laha malikun amma suke mallake da abin su nasu ne amma ai ni nayi ni nayi su duk gaba daya ba abin da suka taba jiki ba kamar shuka bane da noma da saran daji da kaftu وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون bayan na halitta musu waɗannan dabbobi da iko na kuma sun ce nasu ne kuma na yarda nasu din ne na mallaka musu nasu din ne sai na komo na yi musu abin da da ban yi ba da bai amfane su ba na hore musu waɗannan dabbobi kaga girman raƙumi amma yaro ƙarami ya ce "Ish, ish," sai ya- sai ya sauka ya kwanta wai wai an ce an ce ya dunkusa dan yaro fa ƙarami ya ce "Ish, ish, ish," ina rike da igiyan nan sai kaga raƙumi ya haka ya ya durƙusa sai abin da aka ce da shi saboda Allah ya hore shi yace in baka gane Allah ya hore maka raƙumi ba nemi- ka nemi kama raƙumin dawa ka gani in baka gane Allah ya hore maka saniya ba nemi kama ƙauna ka gani in baka gane Allah ya hore maka akuya da tinkiya ba nemi kama batsiya da gada a daji ka gani in baka gane Allah ya hore maka kaji da agwagi ba nemi ka- kama zabuwa da fakara a daji ka gani ka san ga waɗanda aka hore ga waɗanda ba hore ba, amma dangin su ɗaya ne saboda haka don ka gode wa Allah shi ya halitta maka wannan abin ya mallaka maka su baka da wani abu naka a jiki wanda kai ko tsitsige ɗaya ko gashi ɗaya amma kuma ya mallaka maka su ko ya hore su yadda kake so za su yi maka wa zallalna halahum fa minha rakubuhum wa minha yakulun a jikin su dai suke samun abun hawa raƙumi abinci ne abin hawa ne kuma abin tatsa ne saniya abinci ne abin hawa ne domin ana hawan dalo ana hawan bujumai a ai- a sa a- a- a huda hanci a bai da shi dalo a hau a lafta kuma a ci namansa kuma a tatsi saniyar a sha nononta a- a ci manta wa min harakubuhum wa min hayakulun kuma awaki da tumaki su ne dai abinci da abin shan nonon su amma ba a hawan saboda rashin karfin su fa min daga cikin wannan dabbobi guda hudu rakubun suke hawa wa min daga cikin su dai yakuluna suke ci duk waɗannan guda hudu guda biyu ana cin su ana hawa ana cin su ana hawan su ana shan nonon su guda biyu kuma ana cin su ana shan nonon su ba a hawan su a cikin guda hudu din ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ولهم فيها منافع ومشارب banda wannan da na lissafa ba wai hawansu kawai da lafta su kawai da cin namansu da shan nononsu kan- kawai ne ba a'a akwai wasu amfani ma daban-daban shanu ana samun taki da su shanu kuma su raƙuma ana ɗiban ah, gashinsu ana yin barguna ana yin shimfiɗa da su wato haka awakin da tumakin a wani wuri ana ɗiban gashinsu ana yin amfani da su kuma ana yin ah, gidaje da fatar raƙumi wato da fatar saniya kilabo kenan har ana yin tanti da su wato wa min ubaiha wa ash'ariya wa ash'ariya asasan wata ilahin akan ah, akan yi kayan ado da waɗansu daga cikin gashin su akan yi kimfiɗa akan yi abin ruwa akan mai da su ɗakuna wato a ɗinka fata a mai da shi bukka kamar yadda ake yin tanti ɗin nan duk dai akwai amfani iri iri wanda ba ambata cikin ambaton baya ba Wa manafi wa masharib afala yashkurun me yasa ba za su gode mini ba alhamdulillah mun gode wa Allah واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون wattakazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun amma dukka ga abin mamakin nan da yin ƙasa da abin da yake jikin ƙasa da yin sama da abin da yake jikin sama da yin abubuwa iri-iri waɗanda aka lissafa wanda suka shafi ƙasa da wanda suka shafi sama da ruwa da abin da ruwa ke yake yake amfanawa da waɗannan dabbobi da kayan amfani su duk gaba ki da ni ne kadai ne waɗannan abubuwa nace su zo su bauta mini amma abin mamakin kafirai wattakazu min dunillahi alihatan sai suka bar Allah suka kama dodanni wasu ne allolin su suke bautawa wanda ya halitta daban wanda yake ba da amfani daban sai aka hali- aka bauta wani abun banza can wai shi dodo wai la'allam yunsaruna wai saboda dodanni za su taimaka musu ba sa cutar da su in ba su bauta musu ba sa amfani su in su bautar da su amma saboda wautan kafiri ya saba da ɗabi'ar ɗan adam ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam ya san wanda yake masa amfani baya gaba da shi ɗan adam baya gaba da wanda yake masa amfani Ah, ah, in kana so ka mai da dan mutum ya zama mutum ne ba bawa bane kana so ka mai da shi bawanka to ka dinga yi masa alheri ka gani ko kana nan ko ka baka nan zai bauta maka ya zama bawanka to duk alherorin nan da Allah ya yi mana me yasa wani abun banza wanda ba ke yin komai ba mu bar Allah nan mun saba wa ɗabi'ar ɗan adam wanda yake kyautawa wanda yake kyauta masa ahsin ila nasi tastabid qulubahum wa talama a'bada al-insana ihsanu wani mawaki na zamanin na zamanin Abbasiya yana ce in kana so mutane su zama bayinka to ka kyauta musu in ka kyauta musu shikenan ka samu duk wanda ka kyauta masa kai masa matukar kyauta ka zama bawa ka samu bawa ko kana nan zai maka aiki ko baka nan zai maka aiki to aka saba wannan ka'ida ta mutuntaka aka bar Allah mai wanda ya hali yayi halitta bayan ya yi halitta ya bi ka da yi maka gata iri iri amma duk da ka bar shi in yace kai ba za ka yi ba in yace ka bari ba za ka bari sai wani abun banza in yace kai kai in yace ka bari ka bari hakika sun kaucewa mutuntaka dan adam لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
la yastadi'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun ba su da iko su amfane su alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum ayun yubsiruna biha am lahum adhan yasma'una biha wai su amfane su ta yaya kafafuwan su da suke da su din nan ba da tafiya bane ba sa iya tafiya hannayen da aka yi musu ba na ba na kama yin komai bane idan da aka samu ba na kallo bane kunnen ba na to wai me za su amfana musu ba abin da suke amfana musu ba za su yi amfani kansu ba ma in gobara ta taso dodo yana tsaye yana kallo har gobara ta zo ta kona shi ba zai amfani kansa ba balle amfani wani Ah, la sai nasrahum ba za su yi amfana musu komi ba wahum lahum jundun sai dai sun zama dai rundunan su ne a duniya su zo su su su ci cincirindo akan dodo wai za su bauta masa kamar yadda za su je lahira su yi cincirindo su shiga wuta tare ko da halartar da su shiga wuta tare فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولا يؤذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون قولهم مغنى ثم مغنى بنزا يا رسول الله فلا يؤذنك كتباتا مكري ba sun ce maka lasta mursalan ba kai ba manzo bane to ina ce yasin wal qur'an hakim innaka laminal mursalin karka damu da nasu ginawa sun ce maka sha'irun sun ce maka majnunun sun ce ma allamna wa shi'ran bajira in wa lillahi zikrun wa qur'anun mubin ba kai ba mawaki bane kai ba masiri bane kai abin da ka zo da shi abin da kowane annabi bai taɓa zuwa da irinsa bane shine la ilaha illallah da sauran duk annabawa suke zuwa da su da kuma qur'anin da wani bai taba zuwa da irinsa ba shine ka zo da shi kar ka damu da maganganun su ka ji abin da nake faɗa maka ya rasulullahi wala yuzin qauluhum inna muna alamu mu muka san ma yusirruna ma yulinuna mu muka san ma wani abin da baka sani ba domin sukan taru ne suna mitin irin maganganun banza da suke faɗa wanda a gaban ka ba sa faɗan su ni ina jin waɗannan maganganun maganganun da suke ɓoyewa da suke bayyanawa a gaban ka cewa rasta mursalan cewa eh, kara dubi wannan kashi ba yanzu wannan kashin shine Allah ka zai raya to irin wannan duka ya dame ka ya rasulullahi
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين wannan an saukar ne akan asi dan wa'il da ubay ibn khalaf da abu jahal wanda suke wa manzo Allah rashin kunya sun yi mitin ne suna magana yanzu wai muhammadu yake cewa wai in an mutu an zama kashi an zama kasa wai za a tashi yace ni bari in je- zan je in kure shi a gaban sa zan je in kure shi sai ya je can wani tsohon kabari wanda ruwa ya rarake aka samu wani tsohon kashi na mutum sai ya dauko ya zo ga manzo Allah yana yin haka haka yana kakkarya kashin gari yana zuba yace yau yanzu muhammadu wannan ne kace Allah ka zai tashe shi ya mai da ka- ya mai da shi mutum rayayye mai rai yace eh zai tashe shi kuma zai tashe kai raya kai kai ka wutan jahannama ba to irin wanda annabi ya faɗa masa irin wannan duk ba zai musulunta ba kenan zai mutu kafiri ta haka kuma su asi dan wa'idin suka mutu suna kafirai sai dai alhamdulillah ɗansa amr ibn al-as sahabi ne Ah, walid ibn mughira wannan kafirin ɗansa sahabi ne shine khalid ibn walid abu jahali wannan tsohon kafiri mugu din nan ɗansa ikramatu sahabi ne to duk dai shehu mai yana cewa mutanen da suke zuwa muna mutanen da suke zuwa wajen annabi sun kasu kashi uku kamar mutanen da suke zuwa wajen likita wani wajen likita likita ya tambaye su ya musu tambaye tambaye ce sai rubuta takarda ka je wuri kaza ka sai magani ka sha kwaya biyu da safe kwaya biyu da rana kwaya biyu da yamma shikenan an gama shi likita bai wahala ba shi wanda mara lafiyan da yake mara lafiyan shi ma bai wahala ba irin musulunta su abubakar kenan ba wahala Ni- ni manzon Allah ne Allah ya aiko na yadda shikenan magana ta kare waɗansu kuma in sun zo likita likita ya ce ai wannan abu sai ka kwanta ba zai yi ba na rike ka sai ka kwanta ai tai masa allurai ai tai masa allurai a fasa wani wuri a fitar da wani abu a jefar a sa wani abu to wannan wahala wahaloli da aka sha kenan shi likita ya wahala shi mara lafiyan ya wahala an kwantar da shi an masa aiki kamar su musulunta sai na umaru kenan ya wahala likitan ma ya wahala shekara shida ana gugar maya da shi to na uku na ƙarshe likita da ya gaishe ai kafan nan taka sai an yanke hannun naka sai an yanke idan ba yanke ba duk gaba ki ya halaka ne gaba daya to shine aka yanke Abu Jahali ikrabatu ya rayu aka yanke Asim bin Wa- eh, Asim bin Wa'ilin Amru ɗansa ya rayu aka yanke Walidul Mughira don saboda ɗansa Khalid ya rayu haka haka abin yake Eh, amma Allah na shi ne karka damu da abin da suke faɗa maganin cewa kai mai waka ne kai duk karka damu ji abin da nake faɗa maka ya rasulullahi ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aware bil insanu anna khalaqna min nutfatin fa idha huwa khasimun bil kaji wai mutumin da na halicce shi da ruwan maniyi ne kwana arba'in na juya ruwan maniyin na toshe ma'aifa uwarsa jinin haila ba zai fito ba na juyar da kofar jinin hailan ya ya rika zuba akan wannan maniyi na kwana arba'in kamun kwana arba'in jinin nan na haila ya mai da ruwan maniyin nan ya zama gudan jini sannan aka sake kwana arba'in yi mutum to kaji mutumin da na na hada waɗannan abubuwa na halicce shi ya fito aka yi ta binsa da ruwa da nono har ya isa cin abinci har ya isa rarrafe har ya isa tafiya har ya isa ɗaukan kaya har ya karfi da wai shine zai zai na jayayya wai ba zan tada matattu ba kaji fa anna kalagna min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin wai yana bayani yana yin bayani wai wai ba zan tashe shi ba kunu hijaratan afadida ku zama karfe ma ko dutse ko menene sai na tashe ku kuma na kona ku in ji Allah Allah kal nun fadi wa zawa khazim bin madraba lana masalan وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم har buga mini misali yake wai ya dauko tsohon gashi yana marmashewa a gaban annabi na wai yana nuna masa yanzu wannan ne za a tashe shi har misali yake nuna mini ya mance yadda na halicce shi lam yaku shay'an shi ba komai bane da saurayi da budurwa ne su bi kadai suke shiga daki a kwana a tashi a kwana a tashi sai- sai ainihin budurwar cikin ta ya kumbura aka ce ta yi ciki ni ko na ɗauki ruwan maniyin na na- na yi ta aiki a jikinsa kwana arba'in kaza kwana arba'in kaza har ya zama mutum kaji wai ya zo yau ya mance da wannan duka yana jayayya da ni wai ba zan tada matattu ba wani sai kalka har yana cewa kala man yuhi izama hiya ramim wa zai tada waɗannan kasusuwa bayan su rididdige sun zama gari wa hiya ramim wa hiya muannas ramim ba ce ramimatun ba saboda ma'adulu ne ba ce wahiya mace ce rabi muzakkar ne amma ma'adulun ne ana yin irin sa ma kanat ummuki bakiya ba ce bakiyatan ba ko irin su قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم قل يا موسى يا رسول الله in ba ku san wanda zai tada matattu ba ya raya waɗannan garin ƙasusuwan ya mai da su mutum kaman da ba to wanda ya yi su na farko da farkon nan to shi ne zai raya su ya mai da su mutane kaman da wani ke gaya mini a cikin wadan- wata jami'a take kusa da mu nan akwai kafiri wanda bai yarda na tada matattu ba mun bai ma yarda da Allah ba gaba daya to sai abokan suka ce to kai yanzu in aka tashe ka lahira ga ka ka tashi ka ce ba a tashi ka ce ba Allah ga Allah ya zaka yi ce sai in ce masa sore ban sani bane to irin wannan kafircin cewa ba a yarda da a tashi ba ba a yarda da Allah ba akwai shi akwai wanda sun yarda akwai Allah amma ba su yarda akwai annabawa akwai tashin kiyama ba su ne irin kafiran makkan wani sa man khalaqa samawati wal ardi la Allah dahriyawa ko suka ce ma yuhlikuna illa dahr babu ba wani Allah in ji su can fa wato aqida mutanen China da Rasha wai nature ce take yin komai wato tsoro ne kawai ake cusa mutum tun yana karami ko wani abu babba mai iko sunansa Allah tsoro ne kawai ake cusa mutum in ji wancan kafirai fa to sai a tashi cikin wannan su kuma a bar da su a nuna musu ba Allah in duk abin da kawai akwai abin da ya shi in ka ka je da abin da kaza kaza kaza baka taba eh, samun kamar wani abu mai zafi bane ko kunu ko ko ko in ka rufe shi da kwano sannan in aka jima sai ga ruwa ya fito daga cikin marufin kwano wannan ruwan ko wani wani waye wannan hadirin ai kaza ne yake kin kaza tiri kaza yi kaza kaza kaza yi kaza komai sai ta lissafin maganan banza wai ba ba su da Allah wani mai yin raddi daga cikin malamai sai da ya gama magana sai ya gama ce ah amma ku ka faɗa min abun mamaki ko da ke ni wanda na na gani da ido na yafi naka mamaki ina zaune a kogin bakin kogin Dijila ina kallon katuwar bishiya sai naga ta sare gindinta ta faɗi sai naga ta sare rasunta rasun sun kau sai naga ta tsatsaga jikinta ta mai da jikinta katakai masu kyau sai naga katakon yana haɗuwa yana haɗuwa sai da kusoshi suna ta mannewa jikin katakon nan da nan sai wannan bishiya ta mai da kanta jirgin ruwa sai jirgin ruwan nan ya ja kansa ya kai cikin ruwa sai naga mutane suna hawa sai ya tuka kansa ya tafi sai na daina ganin sa sai ce kai din kaga wannan ta kai wanda ka bada labari ma ki lara- labari aka ba kai ma kake babu labari ni kan gani ne da ido na wani duk magana da kake bayarwa watakila ma labari ne kai aka ba ko a rubuce ko a faɗe ni gani na ina zaune ne aka yi haka bishiya ce ina kallon ta sare gindinta gindin ya fare ta sare sunta ta gyara kanta ta mai da kanta kata kai masu kyau sai da kusoshi na tashi suna mannewa nan da nan ta mai da kanta jirgin ruwa sai jirgin na ya ja kansa ya shigar da kansa ruwa sai naga mutane suna shiga da suka bar shiga sai naga jirgin ya tuka su ya tafi da su na gani ne ba labari aka bani ba sai sai yanzu magana da kake faɗa magana mai hankali ne ko bishiya ta mai da kanta jirgin ruwa bishiya to ai magana da kawai ta fi hauka yanzu duk duniyar nan ranin nan da damanan nan da taurarin nan da ranan nan da da- duk abin da kake gani wannan ya ya zo wannan ya tafi duk wato su suke yin kansu amma bishiya ba ta iya mai da kanta jirgin ruwa bishiya ba ta iya mai da kanta jirgin jirgin ruwa wani kuma a ƙasar nan aka sa irin su suka zama malaman makaranta wai za su ɓadda mutane a nan ƙasar aka yi sai yana malamin makaranta ce kai yara wane ne nan suka ce malam ne ni ne eh kun ganni eh saboda ina nan ba da ba nan za ku ganni da babu ni za ku ganni ai ba za mu ganka malam sai ce wannan menene wannan suka ce alli ne malam kun gan shi saboda akwai shi ko da babu shi za ku gan shi ai babu shi ma- da da babu ai ba za mu gani ba malam sai nuna allo wannan fa suka ce allo ne malam saboda yana nan ko da babu shi za ku ganshi ta ai ba za ku gani malam to ina Allah sai kai shiru da kai shiru sai yaro karami dan musulmi ta ce malam ba mu ga mu taba ganin hankalinka ba malam ka nuna mana hankalinka mu taɓa ganin hankalin ka malam nuna mana hankalin ka malam mu taɓa ganin hankalin ka ba da malam yayi shiru sai yaro yace dalibai malam ba shi da hankali mu taɓa ganin hankalin sa ba haka da hariyawa suke wato mutum Allah ne yayi ka yayi maka wai kai musun Allah din ma babu shi wai a'udhu billahi فإذا هو خسيم بن وضرب لنا مثلا وشيء خلقه هل ينشأ من يهي الإذا وهي رميم قل يهيها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم كما متانا نن كودا كورا يني سكا ربا ناما سكا تشي زاكوكي سكا تشي أنغلاي سكا سامو mikiyoyi suka ci to za a tattaro dukkan ko na kowa a haɗo su a mai da su mutane ko a cikin ruwa kadda suka ci kifi suka ci to za a tattaro wannan abin lokacin da kun fa yakun ba da wata wahala ba in Allah ce dukkan kowane mutum ya hada kansa yanzu nan ya hadu sai ya hadu kawai sai a jeho rai shi gan ya tashi kaman da fa inna waya zijatun wahida tsawa dai kawai kun fa yakun sai su zama mutane kaman da sai sai hisabi kawai wani yuhi alladhi anshaha wal marra wa bi kulli khalqin alim shine masanin dukkan halitta ta farko da ta karshe da wanda za ta zo da wanda ta wuce الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون الله mai ikon nan dai wanda ya hada ruwa da wuta a cikin bishiya guda daya wato itacen zurman da itacen tumfafiya da su ne dama ake mutan dawa lokacin da ba su da ashana in dai ba su da masabi to yan nemi wuta an rasa to itacen zurman za a yanka ko itacen tumfafiya sai a samu wani abu na- na- na- na- na burgewa ai ta ai ta burgewa ai ta burgewa nan da nan sai wuta ta fito a a samu abin girki lokacin da ba su da ashana in ba su da masabi ba su da irin abin nan wanda su ake tela abin da ake buga wuta ya fito din nan to Allah da ya aje wuta cikin bishiyan da take dauke da ruwa ko da ruwan ya bushe amma wutar tana nan bai ishe ku abin mamaki ba fa idan antum minhu tujun nan da nan sai ku ga kuna hura wuta kuna dafa abinci kuna gasa abinci kuna kera abubuwan kerawa da wannan wutar ba za ku ji tsoron sa ba shi Allah أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم Bale.
بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم da yanzu ne suka zo sai mu nuna musu firit ga, ga wani abu ruwa ne ake sawa a cikin randa sai a fura wa randar wuta ruwan sai ya zama kankara wuta fa aka fura wa randar firit randa ne in an zuba ruwa cikin firit in aka fura wuta ana nan ba a kashe wutar ba sai ruwan ya zama sai ya zama kankara ba wuta zai zama ba kankara ba zafi zai bai sanyi har ya zama kankara kuma wuta aka hura wa wannan randar mai wannan iko ba za a ji tsoron sa ba Allah kuma ga abubuwa iri iri wanda suke suka- sun bullo a wannan zamani wanda zamanin da su kafirin da ba su gani ba balle su su yi mamakin su mu gashi mun gani da idon mu Ah, abubuwa iri iri ga sunan na- na ban mamaki na ikon Allah wanda yanzu na na da wani abu dan kankani haka dan karami wai sunansa kwamfuta idan na ga dama sai in bude karatun qur'ani har qur'ani daga bakar har nasi yana fitowa a karanta idan an gama wannan sai in bude wani wuri sai buhari dukkan littafin buhari sai ya fito dukkan sa gabaki ɗaya gashi ana karantawa dan kankani fa haka bai kai girman ma hannu na haka din nan ba sannan in an gama sai a ɗauko ibnu kasir tafsirin ibnu kasir dukkan tafsirin ibnu kasir sai ya fito kuma na sayi wani har yanzu ɗan ƙarami shi ma amma abin da yake cikinsa mujalladi dubu uku da ɗari uk- da ɗari biyu da sittin abin da aka ɗura a cikinsa kwamfuta ne ko kowanne ka taba sai ya fito yanzu wannan mai wannan irin iko ba za a ji tsoronsa ba irin wannan kuma ana karyata shi duk lokacin da ka karyata wani babban bawan Allah wali to sai Allah ya fito da abin mamakin da zai nuna kai da kanka sai ka ce ashe karya nake yi da wa an ce musu salatul fati da ikon Allah aka rubuta bi kalamil kudurati suka ce karya ne da Allah rubutun da yake fitowa a fiskan talabijin wa yake rubutawa yanzu wai da ƙarami wa ake rubuta wannan rubutun da ke fitowa shar a fiskan talabijin wa ake rubuta kun taɓa ganin mai rubutun a wuri to ake rubuta daga nan kudin da ake rubutawa haka kuma shi kwamfiyutan in ka taɓa rubutun ya fito ƙur'ani gaba ɗayansa in wannan ya ƙare wannan ya fito in wannan har ƙur'ani duk ya fito gaba ɗaya to wa ya fito da shi kamar yadda Allah yake cewa inna alaina jam'ahu wa qur'anahu kar ka wahala ya rasul ni qur'ani kayana ne ni zan tara abina kuma ni zan karanta abina gashi ya tara cikin cikin cassette cikin computer cikin wani abu yana karantawa da radio da da, da computer da wani abu shi CD Kudu annan abu ana ƙaryata jahilai da suke ƙaryata mu'jiza da karama ne jahilai da suke ƙaryata mu'jiza da karama irin waɗannan abubuwa duka abun mamakin nan shin yanzu mutum ya samu dan wani dan karami ba nauyi amma duk qur'ani na ciki duk inda ka zauna kai ba ma haddashi bane iri na alhamdulillah in ka taba na sai qur'ani ya fito kai ta karanta har ka sauke wannan alheri ne ko sharri ne to alheri ne ko akwai shi zamani Abubakar da Umar ai bid'a ne ko bid'a ma sahabu fil to alheri ne ko sharri ne to tunda alheri ne Allah annabi ya yarda musulunci yana son alheri ka taba wani wuri dukkan Buhari da Muslim su fito ka karanta alheri ne ko sharri ne sunna ne ko bid'a ne bid'a ma sabuwa fil kwanan nan ta zo alheri ne ko sharri ne tunda alheri ya musulunci bakin alheri to duk jahi duk mutumin da yake cewa kaza ba ai zamanin annabi ba bid'a ne ba ba zamanin annabi ko ba zamanin sahabbai bid'a ne sai ka ce a'a wannan ba hujja bane a musulunci annabi ya hana shine hujja abu kaza annabi ya hana shine hujja ba bai yi ba yanzu duka yadda muke kwana akan manyan gadaje manyan katifu annabi yayi ne anai burgonsa ba aka ninka masa ya kwanta akai a ɗakin hafsa yace kada ƙara ninka masa baccin sa naje ya fi na kullum bargo fa ya zo na zai kwanta kan babban katifa irin da mutane suke kwanciya yanzu dinnan babban gida mutum ya katan gida dogo ya yalwata shi ya cika ɗakuna a ciki annabi yayi bai yi ba ga gidansa kowa yana gani a makka a madina amma tun da annabi bai hana ba fa sai a yi ai hujja annabi ya hana ba wai annabi bai yi ba kenan ba za ka hau mota ba ba za ka hau jirgin sama ba ba za ka sha ruwan firij ba ba za ka yi magana a telefon ba ba dama ka yi wa'azi a cikin talabijin ba dama ka yi wa'azi a kaset ba dama ka saurari kaset din don annabi bai yi ba wanda jahilci ne da neman fada ai annabi ya hana shi ne hujja ba annabi bai yi ba annabi ba hujja bane a annabi ya hana shi ne hujja annabi ya ci tuwon dawa ne annabi ya hana shi ne zan nanata musulunci shi yana da ma'aunansa bai damu da kai ba bai damu da kai ba shi aikinsa yake yi kuma da malamai yake yi ba da jahilai jahilai kan kiransu ake yi da malamai ake magana yana da ma'aunai guda shida ma'ruf da munkar da tayyib da khabith da khairun da shar in an kawo abin da baka taba gari ba sai a lura a gani shin wannan abin da aka kawo ma'rufun ne shar'an shari'a ta san abin ko bata sani ba shin shari'a ta san malami ya koya mutane istighfari da salatin annabi Allah ko bata sani ba ta umuri da ko bata yi ba wata bi sabila man anaba ilayya ko ma'rufun ne wannan ko ko munkar ne to shi zikirin da ake yi ma'rufun ne ko munkar ne ma'ruf ne kuma kal ilayya yasadul kalimu dayibu Allah yana kiran su ma kalmomi masu dadi shi zikirin Allah din gaba daya amma mutum ya kafirta musulmi marufun ne ko munkar kaga mutum yayi sallah kace masa mushriki marufun ne ko munkar ne munkar ne ka zagi uwarka da ka ce musu kafiri kafi kowa sani sallar su marufun ne ko munkar ne munkar ne ka zagi waliyai bayin Allah wanda Allah ce duk wanda ya gaba da su ya gaba da Allah Allah kuma zai yaƙe shi shin wannan marufun ne ko munkar ne baka da hujjar da zaka ce ai ban yadda ba ba waliyi bane ban yadda duk wanda kake kiransa waliyai na ƙarya ne ba waliyai bane sai mu ce saboda me to wa san wali ban da Allah ai gaibu ne ce eh haka ne gaibu ne kai ya kai ka san gaibu ba wali bane ai ba wali ba ban gaibu ne ya kai ka sani saboda haka abinda duk baka sani ba in wanda ya sani na magana ka kyale shi yanzu jiragen sama muke shiga mun san yadda aka kera su mun da yadda ake tafiyar da su mun ke tonun mai mun iya gyaran jirgin sama to amma wai masu abin za su yi magana kai ta jayayya da su ni ba zan daura bil ba ni ba soja bane to me shigar da kai jirgin su masu ilimin abu in suna magana dole ka saurara musu kuma kowa da ilimin da Allah ya bashi in yana magana cikin ilimin sa to baka da iko magana kai kai shiru abinka wannan jahilan yara ba su karanta komi ba kawai daga mutum ya iya larabci shikenan ya zama sheikh yanzu kwamfi- kwamfiyuta din da aka fito da shi gaba daya yan sakandare ne suka fito da shi wai kwamfiyut- kwamfiyuta da aka fito da shi yanzu yan sakandare ne suka fito da shi yan koleji ne suka fito da shi masu digiri ɗaya ne suka fito da shi ai sai ka zama farfeso ka shiga wani subject daban sannan kai koyi- ka koyi wancan abin daban shi kuma amma kawai an rena musulunci kowane jahili ya hau ya daure kansa wai shi shek ya ta zagin musulunci don Allah mu bar wannan mu ko mu haɗa kanmu don Allah mu bar wannan abubuwa mu ko mu haɗa kanmu mu daina jin maganganun makiya masu haɗa mu faɗa suna zagin addini mu ta hanyar ba- bakunan mu وضرب لنا مثلا من خلقه قال من يجزى قل يوحي الذي انشا اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم اشياء لخت النار في ذات من توقن اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم شن الله يجي ina tambaya أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم دون الله وندا يي سمي دين يي كسي دين ناتي باي دا إيكون راي متتو أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها وأخرج ليلها وأخرج ضحاها ولد بعد ذلك دها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها وندي ونا أبو راية مش تشيكوي وزي غريش ليس بقادر على أن يخلق مثله بل قادر الله ينادي إيكوي كومي وهو الخلاق العليم شيني ما يوان هلتا مثلا هلتا العليم مثلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون wato shi Allah in yana so yayi abu kai a wurinka ne abu yake da wuya kai a jarraba kanka ne kai kai bai yiwuwa kaddara a wurinka ne bai yiwuwa amma wurin Allah shi duk abin da yayi niyyar yi fa kun abin ya zama ne kawai sai ya zama kun din ma a wurin mu ne fa domin baka da iko yanzu ka daga hannunka sai Allah ya yarda baka da iko ka saukar sai Allah ya yarda baka da iko ka waiwaya sai Allah ya yarda baka da iko ka sunkuya sai Allah ya yarda kowa mun hakuma kuma sai Allah dinga ce kun kun kun kun kun duk wannan abuwa su faru da ya ga dama ne kawai sai abu yayi da ya ga dama idan arada nan shikenan da dai ya yad- ya ya ga dama abu zai yi shikenan sai yi kawai kamar yanzu in zakara suka dubi wani sai ka ce wa idon ka dubi in kana so zaka dauki hannu sai ka ce hannun ka dauko mini to Allah in zai abu ai ba wai sai ya ce kun din ba kun din don yadda zamu gane ne abu zama sai ya zama kawai da yayi yayi umurni kawai sai abin ya zama ai kun nan da nan fa yakunu sai sai ya zama inna amru ya rashi an an yakun law kun fa yakun subhanallah فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون sarki ya tabbata ga Allah Ubangiji mai mallaka dukkan komi da komi Allah ne ke wa kansa kirari subhanaka la uzi sana'an alayka kama asnaita ala nafsika ba wanda ya is- ba wanda ya iya yi wa Allah kirari kamar yadda Allah ke wa kansa kirari fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in sarki ya tabbata ga Allah Ubangiji wanda malakutu kulli shay'in mallakan komi da komai biyadihi yana wurinsa wa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un da karshe kuma za ku koma ne zuwa ga Allah wanda ya aikata alheri ya ga alheri Allah ya sa muna daga cikin mutanen alheri wanda ya aikata sharri ya ga sharri malakutu wato mubalaga ne na mulki amma kuma akwai lugha akwai istilahi lugar malakutu mallaka wato mara iyaka shine malakutu yafi maliku malakutu mai iko mai tsananin ikon komi da komi luga kenan na larabci a malakutu na istilahin istilahin arifai to wani alam ne wanda yake sama da alamun nasuti sun a islahin su akwai alamun nasuti wato alamun ajsabil kasifati inda kowane abu ke dauke da jiki da rai da- da abin da ya shafe shi amma in an wuce alamun nasuti na yake da alamul malakuti inda kowane abu yana nan amma jikinsa baya nan jikinsa yana ƙasa amma hoton jikin yana tare da ran abin a wurin shine kake gani yake fitowa cikin hoto din nan Eh, jikunan da ake gani suna fitowa cikin talabijin cikin ai ba jikunan bane hoton jikunan ne da suke sama ake kamowa a kawo a cikin talabijin ta alamul alamul misali kenan shine malakutu alamul misali ya dauka tun daga sama ta farko har zuwa sama ta bakwai ana kiran wurin alamul anwari alamul ajsamil eh, alamul alamul misali shine malakutu a istilahin su su- su arifai daga nan sai alamul jabaruti alamul jabaruti ko inda rayuka suke zallan su babu wani irin dan hoton ma da aka manna musu a alamul malakuti din babu shi su rayuka ne zalla a wurin sai asrarul ububiyyati daga nan kuma in an wuce sai a tadda daga alamul jabaruti sai hadratul lahuti nan kuma wurin tajallin asma wa sifat daga nan kuma sai huwiyatu zati inda babu ba wanda ba wani abun da yake zuwa wurin ba abun da ba wani wanda zai bada labarin wurin wato wurin gaibul hahuti ne wato ah, manzo Allah ne kadai yake bayyana a ahadiyya wurin kusa da huwiyatu zati shi kadai shi ma ya ba- in in huwiyatu zati ta yi tajalli akan ahadiyya to shi ko sai a kawo shi a sa minjaye tsakanin haƙaramin da dal na ahadiyya ahadu din sai a sa masa minjaye aure sai ya zama ahmadu ya samu damar muƙabara da ahadiyya shi kadai a cikin dukkan halitta shi kadai na kitan kul huwa huwiyyan nan kenan huwiyatu zati kulul haqqi kul huwa allahu ahad amma sauran bayin Allah sai mu allahu wahidun wa ilahukum ilahun wahidun ba adun ba ba su isa a gaya musu Allahu ahadun ba saboda ba su iya dauka za su ba iya runguman ahadiyya sai dai wahidiyya ko annabawa sai annabi Muhammad shi kadai yake tajalli a cikin ake muqabara da ahadiyya a cikin ahmadiyyarsa sannan a samu wahidiyya sallallahu alaihi wa sallam shi ne yake ta li waqtum ma Allah la yasuni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal saboda tajallin ahadiyya eh, akan ahmadiyya ya kare ne ya kare to tambayoyi sunan
tambaya ce ya masu ya rubutu daga wani samun shekaru Mm.
cewa dan wanda ya ya nemi aure kuma ya biya ga zaki an tafi da zaki amma kuma ga ga auren ya yi nuna ya auren su yake kuma ya cikin yake To bai wannan tambaya wanda yake cewa an yi baiko an ba da sadaki shaidu sun shaida wani ya bai wa wani yassa amma ba yanzu a ɗaura aure ba sai da rani ko sai ta gama makaranta ko sai wani ya dawo. To irin wannan akwai mushkila tana faruwa a ƙasar nan. A shari'ar musulunci idan wali ya ce ya ba da yassa wa wani balle ma mutane suna nan sun shaida sun ji balle ma in mutum ya ce to ga sadaki na aka ce ba yanzu za a auren bare ce to tunda an ba dai ga sadaki aje mi to a shari'a wannan matar ta zama matarsa a shari'a amma al'adan kasan mu bata zama matarsa ba al'ada ana kula da urfi wani lokaci a al'ada ba za ta zama matarsa ba amma a shari'a matarsa ce al'ada ba za ta dalili bayan an yi wannan baiko an ba da wannan sadaki an ce daura aure sai ta gama makaranta ko sai wane ya dawo ko sai da rani ko sai da kaka to a wannan lokaci ta zama matarsa a shar'an amma adatan ba ta zama matarsa ba a lokacin in mutum ya je ya yi hadarin mota ya mutu Allah ya sa ko bai kuɗi ne da yawa idan uban yarinyar ya ya ruhota ya da ya kawo ce na kawo ta ne don ta yi takaba ta yi gado mutumin za su yadda ba su yadda ba ce yaushe aka daura musu aure kaga ba za su yadda ba ga al'ada amma a shari'a matarsa ce to irin wannan abu idan ciki ya faru ba yadda ya taba ta ba amma in ya faru ya taba ta din to nan da nan sai a rinjayar da shari'a din akan al'ada al'ada dama kayan mutane ne shari'a ita ce ainihin gaskiya abin da yasa ake al'ada wani lokaci takan shigo domin yanzu in mutum ya yi rantsuwa ba zai ci nama ba ina dama ya ci kifi kifi kuma nama ne ko ka ce ai alkur'ani ya kira kifi na ce a yanzu na baka kuɗi ka je ka sayo min nama in ka sayo min kifi zan karba ne ga al'ada ta saboda haka idan an yi baiko an tabbatar da wannan matar ta ce an an riga an bashi an dakatar da dukkan masu nema har ya ba da sadaki an yi shaida a shari'a matarsa ce amma a ka'idar mu a a al'adar mu sunan abin baiko ya dakata kare amfani da ita ko sai ran da aka tara mutane aka ce to an daura auren to amma in wani abu ya faru to maza maza idul hudud bi shubuhat masalatu sai amma a taru a daura aure don saboda a kauda haddi a kansa kar a ce wannan yaron shege ne ba shege bane dan halal ne alhamdulillah
to alhamdulillah Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu malamanmu Allah ya saka shi wannan da alheri Allah ya kiyaye mana addinin Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu malamanmu Allah ya biya bukatunmu da bukatun mu su neman addu'a wurin mu Allah ya karya kafirci ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci ya taimaki musulunci Allah ya karya zalunci ya taimaki adalci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah
آتيها صلاة الفجر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
uku idan an ce an yarda shari'ar bature shari'ar kirista ta yi- a- a yi ta cikakkiya wa 'yan ƙasa wanda suka yarda da ita shari'ar customary a yi ta cikakkiya wa wanda ya- suka yarda da ita amma shari'ar musulmi ba a yarda ba sai dai a nuna musu inda za su tsaya to su kansu ba su da iko su nuna wa kansu inda za su tsaya balle balle wani daga waje sallah azhar raka'a hudu sallar la'asar raka'a hudu sallar isha'i raka'a hudu idan kana gida kai raka'a biyu kace Allah na gaji yau kam biyu biyu zan yi Allah zai jefar maka sauran baya so amma in kai tafiya ko baka gaji ba in kai raka'a biyu shikenan shi ya rage maka da kansa amma kai baka yi saka rage da kanka ba haka shi mutum take sai dai ta rage maka ba kai ka rage ba in ta rage maka ana kira abin ruksa in ka ga dama ka bi in ka ga dama ka kallafa wa kanka nauyi amma baka da iko kai ka rage wa kanka to idan an ce an yadda komallo a yi musu shari'a cikakkiya an yadda kwastomari a yi musu shari'a su cikakkiya amma musulmi ba a yadda ba don sun ce za su yi shari'a su tasu wanda ba ta shafi kowa ba sai su ta shafa a matsayin su na yan adam a matsayin su na masu addini a matsayin su na yan kasa a ce ba a yadda ba wannan zalunci ne ko adalci ne to wannan zalunci wallahi ba za mu yadda ba